بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته goma ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha tara ga watan a bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa jiya idan baku manta ba mun tsaya ne akan aya ta 69 a tafsirin mu na suratul tauba da Allah yake cewa kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan anan muka tsaya ruwan sama ya tashe mu so za mu fara daga nan sai kuma mu dora zuwa inda za mu tsaya insha Allah arma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون Allah yana bayani dangane da hali da ɗabi'a irin ta munafukai da ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu ala wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allah ولهم عذاب مقيم bayan ya faɗi sakamakon su sai yake cewa kuma kalladina min qablikum kaman waɗanda suka gabace ku ai fa'altum ka fi'ilil ladina min qablikum kun yi aiki irin aikin waɗanda suka gabace ku bil uduli an amrillah ta yadda kuke kauce wa umarnin Allah fa lu'intum kama lu'inu aka tsine muku albarka kamar yadda aka la'anci kafiran da suka gabace ku amma waɗannan wanda suka gabace ku kanu a shadda minkum kuwa sun fi ku ƙarfi batshan wa mana'a sun fi ku ƙarfi sun fi ku fawa wa aksara amwalan wa aulada sun fi ku yawan kuɗi sun fi ku yawan 'ya'ya fastamta'u bi khalaqihim sai suka ji daɗi suka more suka amfanu da ainihin rabon da Allah ya ba su na duniya suka bi son zuciyarsu suka bi ƙarya suka canja ta da ni'imar da za su karba a gurin Allah a lahira fastamtatun bi khalaqikum kuma din ayyuhal kuffar wal munafiquna ku kafirai da munafikai sai kuma kuka ji daɗi kuka more da irin ɗabi'ar ku ta munafurci da kafirci kamar samta alladina min qablikum bi khalaqihim kamar yanda waɗanda suka rigaye ku suka ji daɗi suka amfana da rabansu na duniya suka more da shi suka kauce wa yardar Allah suka bi son zuciya wa khuttum wa salattum sabilahum kenan ko din ma kuka zo kuka bi hanya irin tasu irin barnar da suka yi shi ma sai kuka sake yi wa khuttum kalladhi khadu kuka kutsa cikin ƙarya da barna khuttum fil batil wal kadhibi ala Allah ta'ala ta hanyar da kuwa Allah ƙarya wa takdhibi rusulihi da ƙaryata manzannin Allah walistihza'i bil mu'minin da kuma izgilanci wa mu'minai kuka yi kamar yadda waɗancan suka yi ma'ana ba ku da bambanci da arnan da suka gabace ku koyi kawai kuke da su ula'ika habitat amalun fid dunya wal akhirah Allah ce waɗannan Allah ya lalata ayyukan su a duniya da lahira ba su da rabo a duniya kuma ba su da rabo a lahira wa ula'ika humul khasirun kuma waɗannan su ne suka yi hasara kama habitat amaluhum wa khasiru kama yadda ayyukansu suka lalace kuma suka yi hasara kadhalika habitat amalukum wa khasirtum kuma haka aikinku ya lalace kuma kuka yi hasara abdullahi ai wannan abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda ya ruwaito hadisi sahihi kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim manzo Allah yana cewa la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira' hatta law dakhalu hujra dhabb lattaba'tumuhum manzo Allah yana cewa da sannu za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku yana magana a wannan al'umma yana mata fada cewa da sannu za ku bi hanyar waɗanda suka rigaye ku suka gabace ku taƙi da taƙi zira'i da zira'i shibir wannan kenan zira kuma daga nan zuwa nan gurin iyayen da suka taka kuma nan za ku taka za ku bi su za ku iso su za ku koyi da su hatta law dakhalu hujra dabbin lattaba'tumuhum manzo Allah ce wallahi da za su shiga ramin damu saboda kwana-kwana wallahi sai kun bi su wannan jawabi ne annabi yake yi na cewa wannan al'umma daga baya za ta zo ta yi biyayya da waɗanda ba musulmi ba ta bi su ta yi koyi da su kuma taƙi taƙi taku taku step by step manzo Allah ya ce inda mutanen nan za a ce za su shiga rami na damu kan san me yasa annabi ya kamanta da ramin damu saboda shi damu wayo ne da shi yanzu damo zai yi rami haka ya miƙe sai kai tsammanin za ka same shi a wajen gindin masallacin nan amma wallahi ba hakan ya ba sai dai ka tarar da shi a can kwana kwana ne da shi wato duk wani mutum mai kwana kwana bai kai damo ba by the state hanya so idan ya shiga sai nan gurin sai nan kana tsammanin sa can sai ka tarar da shi ta can to yau mutanen nan da za su shiga lungu saƙo lungu saƙo kwana kwana sai kun yi musu biyayya kun bi su Allah kiyaye mu sahabbai suka ce ya manzon Allah al yahudu wan nasara ya annabi kana nufin wai yahudawa da nasara su ne za mu yi musu biyayya mu musulmi mu zo muna bin ɗabi'unsu da halayensu manzon Allah ce faman yusuwa in ba yahudu da nasara ba Allah zai kawo lokacin da musulmi za su zo su bi su su gume su su rike su abinsu shine daidai a wata riwaya ta abi huraira manzo Allah cewa ya fahalin nasu illahum yo akwai wani mutanen da akwai wasu mutanen da za ku bi su in ba waɗannan ba wannan yana nuna mana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya sanar da shi abin da zai faru a ƙarshen wannan al'umma yau da ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya ga wannan al'umma irin abin da take yi to da abin subhanallah sai dai a ce hasbunallahu wa ni'mal wakil so ashe ba mamaki kaga mutum musulmi yana alfahari da abun yahudawa yana alfahari da abun kafirai yana alfahari da rayuwa irin ta yahudu waɗannan yahudawan ana ganin su ne daidai kuma duk wanda yake rayuwa in bai in bai kwafi irin rayuwarsu ba ana ganin bai daidai ba kaga wannan iya hasara iya tabewa kenan ku riko da abin da manzon ku ya zo muku ku yi aiki da gaskiya ku riko da imani kada ku bi waɗannan mutanen Allah ce la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum kada ku riki makiyana kuma makiyanku a matsayin masoya haka Allah ya faɗa dama Allah ya san halinmu da ɗabi'anmu za mu rungume su mu rike su Allah ya ce kada ku rike su a matsayin masoya ba sa so na ba sa son ku kuna nuna musu ƙauna kuna nuna musu soyayya yau komai in ba nasu aka yi ba ana ganin ba daidai ba ne ba bal ma yanzu wasu gani suke musulunci ma ƙauyanci ne bin addinin musulunci addini tsari ne na ƙauyanci ba tsari ne na wayewa ba hasbunallahu wa ni'mal wakil waɗannan mutane da ba su da addini mutane da ko tsarki ba su iya yi ba tsarki ba su iya yi ba wallahi malam mutum ya je ya kashi bai san yadda zai wanke shi ba ya je ya fitsari ya sa shi a wandansa a haka masu mugun tunani waɗanda ba su yarda da Allah ba su yarda da manzon Allah ba wai amma rayuwa ta su wai ita ce an jama'a wai suke sha'awa to Allah ya kiyaye mu to sai Allah ya sake cewa me kuma ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون yanzu mutanen nan alam ya atihim naba'ul ladina min qablihim yanzu su munafikai labarin waɗanda suka gabace su bai zo musu ba ai khabarul ladina min qablihim hina asaw rusulana wa khalafu amrana yayin da suka saba wa manzanninmu suka saba wa umarninmu kaifa azabnahum wa halaknahum ba samu labarin ya muka halakar da waɗancan mutane kuma muka yi musu azaba ba kamar misalin qaumi nuh mutanen annabi nuhu da Allah ya halakar da su da ruwan tufana wannan ruwan tufana da ya zo ya game duniya gaba ɗaya ruwa ne fa malam aka yi shi Allah ya zubo shi malam duk duniya sai da ya mamaye ta an daɗe ba a yi ruwan da ya ta'adi ya yi barna irin wannan ruwan ba yanzu mutane ba sa ɗaukan izina da wannan Allah fa zai iya sauko wannan ruwan ya zaman to gama duniya ya zuba a ko'ina duniyan nan da kuke ganin ta gaba ɗaya ruwa ce inda yake ba ruwan ba ina jin bai wuce kashi talatin ko arba'in ba kashi saba'in ko kashi sittin gaba ɗaya ruwa ne kawai mu din kama akan tsibiri muke yanzu ba kwa jin tsoron idan aka fusata ubangiji ya ce wa kogunan nan su fashe gaba ɗaya su zo su mamaye a je ka duba maf ɗin duniya ka gani iya inda ruwan yake ko iya inda ƙasar take wuri ne ƙarami ba mai yawa ba nan da nan ko tangal-tangal ruwan ya yi ba zai iya halakar da mu gaba ɗaya kun san kuma idan ruwa ya zo ba abin da ya sai tsare shi duba america da ci gabanta da technology da 'yan sciences ɗinsu da duk abin da suka mallaka na ƙwarewa a duniya kwanan nan ina gani a wata tasha cikin tashoshin ƙasashen waje sai ga wani gari a cikin garurrukan america allah ya kawo ambaliyar ruwa malam sai ka ga ruwa ya ɗaga mota sama yana tafiya da ita mota fa kawai sai dai ka ga ka ga kan rufin kwanan beni malam a saman ruwa kaga ruwa ya ɗauki rufin gida gaba ɗaya yana yawo da shi kaga ya tun kaga mutane suna subhanallah abun ba a cewa komai malam turawan nan sun tashi su kuma ba su iya kiran Allah ba kawai kowa ya tsaya yana ta kallon ruwa masu ihu na ihu masu kuka na kuka ba mai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ruwan nan yake ta bulbulowa yake ta bulbulowa yayi hasara yayi ta'adi kuma ba wanda ya isa yi magana ba wanda ya isa shi kaza wannan bai isa mutanen nan su yi imani da Allah ba ku duba tsunami disaster man ba ku taba gani ba irin yadda ruwa subhanallah ruwa ruwa ruwa kaga ruwa yana murza katon gida kaga ruwa yana murza shi yana nikewa mana yana tafiya duk abin da ya zo sai ya tumbuke shi dama irin motoci kan ma ai gani zaka yanda ka san wato ƙwariya ne akan ruwa wallahi ka zaka ganin ganin motoci to Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu da ruwan dufana ku ɗauki izina ba wanda ya tsira sai waɗanda suka yi imani da shi wa adin ga adawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su da iska su kuma suna gadara su katti ne su lutaye ne su manya ne mutanen annabi hudu da suka karyata annabi hudu Allah ya halakar da su da iska shi ba'ade yana ganin ba dama ne ba'ade guda ɗaya ya wannan masallacin yatsa zai sa masa sai ture shi tafka tafkan mutane ne ba iya ganin su haka sai ka leƙa ka karshen sa a tsawo manya sosai masu sassaƙe dutse da hannu ba ruwansu da diga ko tebur fas fas fas fas shikenan ya san mudawa su ma iya ganinka amma da Allah ya tashi halakar da su ya nuna musu karfinsa da mu'jizarsa da da da da da ainihin wato buwayarsa sai ya turo musu iska sai kaga iska ta ɗauki ƙato ta yi sama da shi yana wayo wayo ta yi gaba da shi iska ba juninka ƙarfi da fawa ba to sai a zo da wata iskar da za ta tuntube ka ta yi sama da kai haka Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su bin rihil aqim wa samud da kuma samudawa Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su da tsawa mutanen annabi salihu kenan tsawa irin tsawan nan da kake ji ta damana raba tararararar mutane kawai sai dai su yi ta mutuwa wani in aka daka tsawon sai su faɗi su mamus matattu wasu ta ƙonewa wasu ta rididdigewa ya rusa gidaje ya rusa ƙasa ya rusa gari haka Allah ya halakar da samudawa da tsawa bisaiha saboda sun saba wa annabin su annabi salihu kuma ko anan kun ma kun riga kun sani a sau nawa tsawa tana sauka tana halakar da mutane wa qawmu ibrahim da mutanen annabi ibrahim su kuma allah ya ɗebe musu ni'ima da yake tattare da su allah kuma ya halakar da namarud namarudu maƙiyin allah waɗanda suka sa aka jefa annabi ibrahim a cikin wuta a ƙone shi saboda ƙin allah da ƙin annabi amma allah ya taimaki annabi ibrahim ya halakar da su duk wannan bai ishe ku dau izini ba ya ku munafikai wa ashabi madiyan ga mutanen madiyana jama'ar annabi shu'aibu kenan waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su su ma din da tsawa Allah ubangiji ya halakar da su wal mu'tafikat da kuma mutanen annabi ludu su ne mu'tafikat waɗanda su kuma Allah kifa su yayi sai da aka ɗaga ƙasar gaba ɗaya sama ta yi sama ta kalli wata da taurari da rana kawai sai Allah ya ce wa mala'iku su kifar da ita waje alna aliya safilaha ya ɗaga ta sai da ta yi sama aka kifar da ita masu riwaya suka ce wallahi sai da aka jiyo ƙaran karnukansu da awakinsu da mutanen suna ta kuka kamar yadda ka san ana toya wainar kwai sai ƙasa ya soyu a saka cokali ko ludayi a ɗaɗɗago wannan wainar ko ma sannan sai an yi sama da ita a kifata haka ba mai fitowa to haka aka yi wa mutanen almu'tafikat su ne jama'ar annabi lutu alaihi salatu wassalam waɗanda suka zauna a madain Allah ce wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha atatum rusuluhum bil bayyinat waɗannan gabaki ɗaya annabawansu sun zo musu da manzanninsu sun zo musu da hujjeju bayyanannu fakazzabuhum wa asahum suka ƙaryata suka saba musu gama fa'altum ya masharal kuffar kamar yadda ku ya taron kafirai da munafukai kuka aikata yanzu ko ƙaryata manzan Allah ba ku jin tsoron abin da ya same su ya same ku fadaru tajilan niqama ku ji tsoron Allah ya gaggauto azabarsa a gare ku وما كان الله ليظلمهم الله bai kasance ya zalunci waɗannan mutane ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai su da kansu da kansu suka zalunci kansu dan dukan su ba wanda Allah ya halakar da shi haka kawai Allah ya halakar da shi ne saboda ya sabawa annabinsa na'am
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم sai kuma Allah ya dawo yana magana akan muminai kaga dan da an ce almunafiquna wal munafiqatu da munafikai maza da munafikai mata yanzu kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kira akan muminai maza da muminai mata dukansu ya ce ba'aduhum awliya'u ba'd sashin su masoyin sashi ne sashin su yana tare da sashi suna taimakawa juna ashe yana da kyau ku zamanto kuna da alaka da junanku a matsayin ku na muminai abinda za ku yi na alkhairi ku sa matan ku su yi idan kuna zuwa wa'azi ku je da matan ku wa'azi in kuna zuwa karatu ku je da matan ku karatu in kuna zuwa da'awa ku tafi da matan ku da'awa ku daina zuwa kuna daukan ilimi kadai kuna barin matan ku a gidaje suna cikin duhun jahilci Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashen su majibincin sashe ne fi dini wa ittifaqil kalimati wal auni wan nusra wajen addini da haduwar kalma da manufar zance sannan kuma wajen taimakon juna da agazawa juna yamuruna bil ma'ruf dukan suna umarni da kyakkyawa shine bil imani wat ta'ati wal khair suna imani suna umarni da imani suna kuma umarni da da'a kuma suna umarni da alheri wa yanhauna anil munkari kuma suna hani akan munkari shine shirka da saban Allah wa ma la yu'rafu fi shar'a da kuma duk abin da ba san shi a shari'a ba suna yin umarni da ainihin hani kada a yi shi kamar bid'a kenan ba sa bari a yi bid'a wa yuqimuna as-salah kuma cikin sifar mu'minai suna umarni da a tsayar da sallah suna tsayar da sallah al-mafruda wa yutuna zakata suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu ga tsananin biyayya ga Allah da manzan Allah ulaika sayarhamuhumullah waɗannan Allah tabaraka ta'ala da sannu zai jin kayin su zai musu rahama inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne hakimun mai hikima ne wannan aya din tana nuna mana ashe su muminai da mazansu da matansu tare suke na faɗi wannan magana ne na cewa ku zaman kuna tare saboda yanzu da yawa za ku ga waɗanda ma ba sa kan aƙida ta ƙwarai za ku ga komai da matan suke in taro suke da matan suke in ma fita za su yi da matan suke fita saboda yanzu duniya ku gane wani abu ana yaƙi ne da ana akwai abin da laraba suke ce da shi ghazwul fikri wato yaƙar tunani kuma ƙarfinka yana da tasiri a duniya wajen galabarka da cin nasararka idan an ga kana da jama'a kana da ƙarfi to ana ɗaga maka kafa a cikin abubuwa da yawa saboda an san ba za ka taɓu ba to shi yasa waɗanda suka fi ainihin wato kowan lalacewa suna kan aƙida ba ta kwarai ba sai kaga suna yada propaganda kuma suna amfani da matansu a cikin duk abubuwan da suke yi so idan suna so su yi wani abu mara kyau sai su fito da su da matansu da kwansu da kwarkwatan su gayyato da na ƙauyuka da na birni su haɗu su yi taro su nuna wa duniya fa cewa su ɗin nan fa ba dama ne kar a yadda a taɓa su so da an gani kuma za a ce a waɗannan suna da yawa kyale su ko da ku abin da suke ƙarya ne kuma ku da kuka ninka suka fi su yawa kuka fi su komai kuka fi su karfi kuka fi su kaza amma ku kuma kun bar matan ku yanzu kaga mutum yana da awa ahlus sunna ne shi amma matarsa kuma tana nan tana bin gidan bokaye yana kokarin zuwa masallaci amma matarsa ba ta sallah ba ta sallah ba ta sallah wani ya zo ya ce mu wallahi malam nayi nayi taki na ce kuma haka ke zaune da ita ce to ya sanya da ita nayi nayi taki ta yi shikenan kawai hada wasalam amma kuma yana zuwa ya rayu da ita rayuwar aure tana kuma tara masa yaya tana kyankyashe masa haihuwa dai ba fashi sai an yi ta ko kana so ko mai gida yana so ko baya so sai an yi ba daidai bane ya kamata ku ringa involving matan ku a cikin programs naku na addini idan tafsiri kuke to ku ware lokacin da za a ringa yi wa matan ku tafsiri dan a waya musu da kai a addini su waye idan wani fita wa'azi ne da'awa akwai ai matan da suna buƙatar aje ai musu wa'azi a musu dawa ku ba ku iya shiga gidan mutane sai dai ku yi wa'azi a gari a maza kadai kenan wa'azin ku gaba ɗaya kare a maza ne kadai to mata wa yake zuwa yake musu so yana da kyau a fitar da wani tsari duk abin da za a yi kwamiti ne za a yi lallai a fitar da na maza a fitar da na mata annisa'u shaqa'iqur rijal wata kungiya ne ta fita da awa za a rinka shiga ƙauyuka ana musuluntar da waɗanda ba su musulunta ba ko mutanen ƙauye da ba su fahimci addini ba ana ƙoƙarin fahimtar da su idan maza suka shiga masallatan gari suna wa'azi sai kuma ku tura matan ku waɗanda sun yi karatu a makarantun ku kun yarda da ilimin su da wayewar su da da'awar su sai ku sa su rinka bi gida gida suna isar da kalmar Allah sai ku samu nasara a cikin tafiyar ku amma duk kawai kullun wa'azi maza kullun wa'azi maza kullun wa'azi maza wannan kuma ba daidai bane kuma wallahi idan ka je ka ga duniyar matan nan irin abubuwan da suke abin zai baka mamaki gashi nan ai ko a nan garin gashi nan duba dai wa'azi wallahi ina gaya muku a Najeriya kafin da za kafin a samu garin da ake wa'azi mai yawa da azumin Ramadana irin garin nan wallahi sai Allah ne ni dai ban san shi ba ni dai ban san shi ba yanzu ka ga akwai masu tafsiri da asuba abinda ban taba ji ba ban taba jin wanda ke tafsiri kafin asuba ba bayan sahur kuma nan gaba na san za a samu da asuba akwai wanda ina gaya maka duk biranen ƙasar nan da wahala ka je ka je wani birni ka je ana tafsiri da asuba wa zai zauna amma mutane suna son addini zama suke sosai kuma cika ake da asuba kaga fi khair ana yin tafsiri da asuba akwai waɗanda suke yi irin karfe shida zuwa bakwai akwai masu bakwai zuwa takwas akwai wallahi masu yin tara zuwa goma akwai masu yin goma zuwa sha ɗaya akwai yan sha ɗaya zuwa sha biyu akwai waɗanda ana yin sallah azhar suke jonawa zuwa la'asar akwai waɗanda da an yi la'asar suke jonawa zuwa dab da magariba bayan magariba ne shi ma ba a fara ba akwai masu yin isha mu ma yanzu nan bayan isha ne kaga masha Allah fi khair to yanzu kaga wannan ya kamata a zo a yi ta yi a yi ta yi ko mata a manta da su bai kamata a manta da su ba tura su je makaranta su koyi addini su waye annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisin da imam bukhari ya ruwaito cewa taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad zaka ga mu'mine wajen tausasawa junansu da ƙaunar junansu kamar yadda da jin kayin junansu kamar yadda kaga gangan jiki ne guda ɗaya idan shaka udwun tada'a lahu sa'irul jasadi ko sa'iru jasadihi bis sahri wal humma idan wani bangare na jiki ya samu ciwo to sauran gangan jikin ma yana amsawa ta hanyar wato rashin bacci da zazzabi misali yanzu idan mutum ya kamu da ciwon kakkare Allah ya kiyaye ya tsasa ta samu da ciwon kakkare ita ɗaya ne ka ganta amma in Allah ya soya da gangan jikin nan duka ba zai iya bacci ba shine bis sahari wal humma kuma zaka ga duk jikin ya ɗauki zazzabi iya ɗan yatsan ne kawai yake ciwo amma duk gangan jikin kuma zazzabi ya kama shi to haka muminai wa ake so su kasance idan da za mu duba wannan hadisin duba na hakika mu masa fashin baki na kwarai za mu gane ashe lallai idan imani ya cika sosai to ya kamata abinda nake so kaina in so ma kanka sannan kuma dole ne mu zauna lafiya mu kaunaci junanmu kada mu yi gaba da juna kada mu yi fada da juna kada mu yi kiyayya da juna kada mu zo muna yakar junanmu yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku yana kashe sashi sashin ku yana ya kaza wa sashi wannan kuskure ne kuma wannan ba daidai ba ne tunda manzo Allah ya ce mumini dai na kwarai to ka jasadil wahid kamar gangan jiki ne kwaya ɗaya kuma ko garin ku ba ɗaya ba kuma ko unguwar ku ba ɗaya ba ko jam'iyyar ku ta siyasa ba ɗaya ba ko launin ku ba ɗaya ba ko yaran ku ba ɗaya ba ko ƙasar ku ba ɗaya ba ko ƙungiyar ku ba ɗaya ba ko wajen aikin ku ba ɗaya ba ko me din ku ba ɗaya ba in dai kalmar ku ɗaya ita ce kalmar la ilaha illallah to dole ne ka so shi dole ne ka kaunace shi shine alwala wal bara ka so mutum don Allah saboda yana son Allah ka ki mutum don Allah saboda yana kin Allah haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da labari so wannan hadisin yana mana albishir da nuna ɗabi'a da hali na dukkan wani mumini na kwarai wanda yake koyi da wannan aya to menene sakamakon muminai bayan Allah da suka ƙaunaci junansu. نعم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله مدوك كن سركي ياي القوري قوة مؤمني وعد الله المؤمنين والمؤمنات لله الله القوري مؤمني مزاد مؤمني ماتا جنات تجري من تحتها الأنهار يا تانا دمسو الجنتي jam'i ne na janna ba aljanna ɗaya ba aljannatai waɗanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatai wa masakina tayyiba da wuraren zama kyawawa fi jannati adin a cikin gidan aljanna da ake ce da ita jannatu adin Allah ya tanada musu babbar aljanna wa ridwanun min Allahi akbar kuma yardar ubangiji ma ai shine yafi girma ai ridallahi anhum akbar min zalik yardar Allah ya fi aljannan ma ka samu yardar Allah ya fi aljannar daɗi zalika huwa alfawzul azim lalle wannan shine babban rabo Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito manzo Allah yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya zai faɗa wa 'yan aljanna a cikin gidan aljanna ya ahlal janna ya ku 'yan aljanna hal raditum shin kun yarda sai su rinka cewa rabbana malana la narda ya ubangiji me yasa ba za mu yadda ba kada a'taitana ma lam tutihi ahadan min khalqik alhalin ka ba mu abinda baka taba bawa wani ba cikin halittarka sai Allah ya ce ala afala utikum afdala min dalik yanzu ba kwa so in ba ku sama da abinda na ba kudin nan yanzu ba kwa so fa yaquluna rabbana wa ayyu shay'in afdalu min dhalik sai su ce tab ya ubangijinmu yo me ya fi gidan aljanna aljannan ma irin ta ajin manzo Allah sallallahu Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce uhilla alaikum uhillu alaikum ridwani lalle na halatta muku yarda ta na yarda da ku duk abin da kuka ga dama ku yi fala asqatu alaikum ba'dahu abada na daina fushi ba zan taɓa yin fushi da ku ba har abada haka imam bukhari da imam muslim suka ruwaito wannan hadisi ingantacce lallai kam ka duba ni'ima da suke cikin jannatu adin jannatin nan malamai suka ce basati na khuld wa iqama gidan aljanna gida ne na gonaki masu tarin yawa gonaki irin na gidan aljanna kuma na zama da dawwama larabawa suka ce akan ce adana bil makani idan aqama bihi adana bil makami idan aqama bihi yayin da mutum ya zauna a wuri abdullahi dan mas'ud yace abinda ake nufi da jannatu adin ana nufin butunanul janna an tanadar wa mumine tsakiyar aljanna duk mumini a aljannan ma tsakiya za a sa shi ba gefe ba a wata riwayar abdullahi dan amr dan as yake cewa inna fil jannati qasran yuqalu lahu adnun a cikin gidan aljanna akwai wani tafkeken bene upstairs da sunansa adin a gefensa akwai manya-manyan benaye a kewaye da shi yana da kofa-kofa guda dubu biyar hamsatu alaf bab ya ce wannan gida na adin aljannar adan la yadkhuluhu illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidun ba wanda yake shigan wannan gida tafkeken gida bene a gidan aljanna wanda yake da kofa kofa dubu biyar ba mai shigansa sai annabi ko siddiqi ko shahidi amma saboda girmama muminai za a sa su a wannan layi a wannan gida wannan jannatu adin da ake faɗa ka iya cewa jannatul khuldi aljannar da in an shige ta ake tabbata ake zama da yawa malamai suna cewa jannatu adin din nan aljanna ce ta annabawa da siddiƙai da shahidai ba kowa ma yake shiga ba to wannan fa malam shine abin da Allah ya tanadar wa muminai maza da muminai mata al-anbiya'u was-siddiquna wash-shuhada'u was-salihuna kuma sha Allah duka waɗannan su ne za shiga wannan gidan aljanna shi yana da kyau mu riƙe wannan sifa ta imani da Allah maɗaukin sarki ya yi bayanin muminai a tare suke muminai fa ba a raba suke ba ba'duhum awliya'u ba ya'muruna bil ma'ruf sashin su yana jibintan sashi sashin su majibintin sashi ne kowa yana tare da dan uwansa kuma suna haɗuwa suna umarni da kyakkyawa suna wazi sannan suna hani akan munkari sannan kuma suna tsayar da sallah ba wai suna rarraba sallah ba suna tsayar da sallah su yi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai suna ba da zakka sannan kuma sifan suna bin Allah suna bin manzon Allah ba yanda za ka zama mumini baka bi Allah ba kin manzon Allah ba so kun ga yawa yawan gaba din nan da yake faruwa tsakanin mutane musulmi masu sallah dole sai mun yi kokari mun rage shi mun cire shi kuna gani da yanzu duniya duk abin da duniya take nema haɗin kai take nema kowace ƙasa ta tashi tana neman masu goyon bayanta ne kowace ƙasa to kai me yasa a garin ku ba za ka nemi masu goyon bayan ka ba waɗanda ya kamata ka nemi masu goyon bayan ka kai ta faɗa da su kai kullun ka fi so a ware a ware dan a ware ana kokarin haɗewa amma kai baka so yanzu suna nan suna cikin damuwa da bakin ciki wai me yasa aka haɗe ba sa so billahi lazim la ilaha illa huwa duk wanda yake jin bakin ciki akan haduwar musulmi wuri guda wallahi ya caji imaninsa dan ku musuluncin ba na gidanku bane babu alheri a cikin rabuwa ga qur'ani nan ya faɗa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum ku daina yin jayayya in kun yi jayayya za ku samu fashal me fashal ba za ku ci nasara ba sai ku samu rauni kuma karfin ku zai tafi ba ku da fawa ba ku da karfi ku haɗu idan kun haɗu shikenan sai ku samu karfi da fawa tsintsiya idan ka haɗa ta za ka iya share wannan filin a minti talatin arba'in hamsin amma yayin da ka ware kwaya ɗaya ko kwaya biyu kace da ita za ka share nan gurin insha Allah har gobe zuwa lokacin tafsirin nan baka gama ba kuma wani ya ganka zai ce tabbas wannan akwai nau'i na hauka a tattare da shi haka duk mutumin da yake da sha'awar shi ya rinka abuwai shi kadai ko daga shi sai kungiyarsa kawai kar a ji motsin kowa sai shi bai so ya ji ɗurewar kowa wani fa sha'awa yake ga yana gaban nan ka zo kai mai sallama ce barka ne assalamu alaikum fa maka sallama a ci ka ce barka ne ko ya ganka matsayinka na musulmi kai din ka masa sallama ba zai amsa ko kuma shi ba zai masa sallama saboda bai yadda ma kai musulmi bane ba kuma a ranar kayi kalmar shahada ta fi a irga kaddara ka yarda jiya to yanzu kuma ai da ka zo sallar magariba ai kayi tunda kayi tahiya waɗannan abubuwa alhamdulillah malamai sun yi iya bayanin su daidai gwargwado sun faɗa sun maimaita sun faɗa sun maimaita kuma waɗanda Allah ya sanya musu adalci da ƙoƙarin faɗin gaskiya kuma suna faɗa mu yi ƙoƙari mu koli wannan shaidan ɗin da ya shigo zukatanmu yake ƙoƙarin haɗa mu faɗa da juna bayi da amfani wallahi tallahi matsala ce damuwa ce mushkila ne bacin rai ne yau in a ce kuna zaune wuri guda kan ku haɗe to za ku fi samun taimakon Allah za ku fi samun taimakon gwamnati ma dan da yawa akwai abin da za a kawo na taimako sai a ce to ai ai abin kashi kashi ne akwai yan bangare kaza da yan bangare kaza sai a ce kai mu ba za mu iya ba kowa da kowa kai a hakura mu kowa idan ya je kawai kansa ya sani bai san dan uwansa ba to jama'a ya kamata mai kokari mu gyara mu rinka yi wa junan musallama don mutumin da yake musulmi ne ka ce da shi assalamu alaikum ba wani abu bane ba kuma kai idan an ma sallama kar ka duba ka leƙa kaga dan ina ne ya ma sallama dan an sallama sai an duba an gani kafin a amsa a ga dan ina ne dan wani bangare ne to ya kamata a gyara malam ba za ka hana ne wa'azi ba yanzu yanzu din sai na gaya ma kai ma kana yi za ka yi wani bayani wai babu ana yi mana da za ka ce babu babu dewa an daina alhamdulillah amma akwai masu akwai masu taurin kai da wannan masu taurin kan da su muke kuma a a ce ba za a faɗa ba za a faɗa mana a'a tun yaushe ma aka ramka Allah sosai ma ana a'lamu ma la ta'lam na san abin da baka sani ba kai yawa muna cikin farin ciki wallahi da jin daɗi duk wani al'umma musulmi yayin da aka samu wani abu na jam'ul kalima sai ka ji daɗi sai ka ji daɗi falillahi alhamdu wal minna amma duk abin da zai zo ya baza haɗuwa ɗin nan sai ka ji ba da daɗi ba shi da daɗi to kaga dai abin da qur'ani ya faɗa kaga dai abin da musulunci ya faɗa kuma wannan abin shine ya kamata mu gina akai wallahi dole sai na yi haƙuri da ɗan uwana yayana wanda muke gida ɗaya dole mu samu saɓani da shi matata da nake tare da ita wata ran dole mu samu sabani da ita mahaifina dole mu samu sabani da shi dole ne hakuri karewar kusanci ballantana wanda zaman gari ya hada mu da shi kaga min babi aula so wannan kawai shine babban fata din shine kuma buri din dan Allah yana son mu gudu tare mu tsira tare ya mana tanadin gidan aljanna waɗanda koramai na gudana a cikin su kuma mutane suna masu kaddara mu dawwama tabbas har abada a ciki ga aljannatai na adin ga yardar ubangiji tabaraka ta'ala wanda yafi komai girma kuma wannan shine babban rabo sai Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi jahidil kuffara wal munafiqin ka yaƙi kafirai ka yaƙi munafikai waghluz alaihim sannan kuma ka tsananta musu har yanzu dai wannan sura bata daina magana akan munafikai ba wa ma'awahum jahannam kuma makomarsu yan jahannama ne a ranar lahira wa bi'sal masir tir da makoma irin ta yan wutan jahannama me sifarsu
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير قاسب سنة رنسوا يحلفون بالله ما قالوا nan da nan za su rantse da ubangiji cewa su ba su faɗi kaza ba abdullahi dan abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ƙarƙashin inuwar wata wato a wani ɗaki sai ya ce wa sahabbai sayatikum insanun fayanzuru ilaikum bi aini shaitan ga wani nan mutum zai zo yanzu yanzu zai zo zai kalle ku amma zai muku kallo da idon shaidan fa idza jaa fala tukallimuhu ina zuwa ka kuma sa magana basu jima ba falam yalbasu an tala'a rajulun basu gushe ba sai ga wani mutum ya zo yana zuwa sai manzon Allah ya kira shi ya zo da sifan da annabi ya faɗa annabi ya kira shi sai ya ce alama tashtumuni anta wa ashabuka ya kai wannan bawan Allah me yasa kake zagina da kai da mutanenka annabi yake ce masa me yasa kake zagina kai da mutanenka me na maka mutumin nan bai ce wa manzon Allah komai ba sai ya tashi sai je kira jama'a tasa suna zuwa sai suka fi kara rantsuwa wallahi tallahi mu ba mu zage ka ba kuma ba mu ce ma kaza ba mu ba mu faɗa abin da aka faɗa ba kawai shine Allah ya saukar da wannan ayi ya halifuna billahi ma qalu munafikai ne za su zo su yi muku rantsuwa da Allah cewa ba su ce kaza ba full stop daga nan ka gane cewa munafiki zai iya aikata abu yanzu ya zo ya maka rantsuwa ce wallahi tallahi ban yi ba kuma fa ƙarya yake in ya gada ma zai ce ma billahi azim la ilaha illa huwa wani ka yadda da ni to wallahi ban yi ba kuma wallahi zaka je ka tara yayi kai walaqad qalu kalimatul kufri Allah ya ce haƙiƙa sun faɗi kalma ta kafirci wa kafaru ba da islamihim suka kafirce bayan sun yi musulunci azharul kufra ba da izharil imani wal islam suka bayyana kafirci bayan sun bayyana imani da musulunci suka zagi manzan Allah zagin annabi suke zagi malam mara kyau wani lokacin ya zo wucewa fa sai a kira ni Muhammadu yana juya sai a ce ba da kai muke ba ka duba rashin kirki mala annabi ya yi haƙuri da mutanen nan ya yi haƙuri da su ya yi haƙuri da su kuma abin da ya fi komi ciwo suna da wakilai a cikinsa sai su turo mutanen su bayyana kalmar musulunci amma wallahi ba musulmi ba ne malam su zagi manzan Allah iyayen da suka ga dama su ce la in kana muhammadun sadiqan la nahnu sharrun min alhamir in dai muhammadu gaskiya yake to wallahi gwanda jaki akan mu ga inda suka ta faɗa suka ce la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azz min al'azal wallahi idan muka dawo madina wallahi mai karfi sai ya da kaskantacce mana su ne yan maka su ne masu karfi sai sun kori manzan Allah shine Allah ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wal mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun lalle izza daukaka tana ga Allah tana ga manzan Allah duk karfi yana ga Allah yana ga manzan Allah wanda ya ce ma zai faɗa da Allah zai faɗa da manzan Allah yana ɓata wa kansa lokaci ne yana ɓata wa kansa lokaci ne ba wanda ya taɓa faɗa da Allah ya ci nasara to waye shi wa hammu bi malam yanalu suka yi buri burin da ba su same shi ba hammal munafiquna bi qatlil muslimin alladhi sami'a qawlahum wataran suka shiryu suka himmatu za su kashe wani musulmi wanda ya ji wata magana da suke yi suna zagin annabi da suke cewa la nahnu sharrun min alhamiri in kana muhammadun sadiqan in dai annabi gaskiya ne to mu gwanda jakuna akan mu sai wani bawan Allah ya ji labari ya je ce ya manzo Allah ga abin da fa mutanen suke faɗa suna yadawa a gari akan ka suka ce to sai sun kashe shi wasu malamai suka ce an samu munafukai wajen mutum guda goma sha biyu suka tsaya suka makale a bakin hanyar tabuka suka ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo sai sun kashe shi mutum goma sha biyu suka zo daidai akaba suka kafe suka ja daga suka rike makamai suna jiran zuwan manzon Allah sai jibrilu ya zo ya samu manzon Allah ya ce ya rasulullah waɗannan mutane kaza da kaza da kaza suna nan hanyar tabuka da zaka tafi kana zuwa za su kashe ka so abin da zaka fara yi ka tura wasu mutane kamar ba wurinsu suka je ba suna zuwa kudin su samu fuskokin dabbobinsu su sassare su tura kawai duk wanda yake kan dabba gadararsa ai yana kan dabba ne ko to kana buge dabban nan ai ita ce fawarsa ita ce karfinsa so dole ya kwana shi ma haka aka yi dabara aka kawar da su manzan Allah ya zo wucewa wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlihi ba wani abu yasa suke kiyayya da gaba da manzan Allah kuma suke inkarin abinda annabi ya zo da shi ba sai dai kawai dan suna ganin Allah ya wadatar da manzan Allah ko Allah ya wadatar da muminai da kuma manzan Allah daga falalatarsa fa in yatubu idan waɗannan mutane suka tuba daga munafircin su da kafircin su yaku khairan lahum to wannan shi yafi alheri gare su wa in yatawallau idan ko suka juya baya yuridu anil imani suka kauda kai daga imani da Allah da manzan Allah yu'adhibuhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah lalle Allah zai musu azaba mai radadi a duniya da lahira fid dunya bil khizi wal akhirah fil akhirati bin nar a lahira kuma za a jefa su cikin wuta a duniya kuma za a tabar da su wa ma lahum fil ardi min waliyin wala nasir kuma ba su da wani waliyi mai taimakon su waliyin ko nasirin mai agaza musu wannan shine sakamako kuma karshen alewa ƙasa duk munafiki mai kokarin tabar da musulunci da addinin musulunci to karshen su dai kifewa zai yi kuma babu alheri a tare da shi kuma ba yanda za mutum ya fada da manzon Allah ya samu nasara a rayuwarsa Allah ya dora mu akan sunna kuma ya kashe mu akan sunna ya ba mu ikon bin manzon Allah sau da kafa da rai da rana za mu dakata nan saboda lokaci saboda tambayoyi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa
auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum kafin mu fara karanta tambayoyi akwai yan sanarwowi kaman hakan da farko a tsare-tsaren uh, ziyarce-ziyarcen da malam zai a wannan satin insha Allah ta'ala gobe bayan tafsirin mata da karfe goma sha ɗaya malam zai gabatar da lecture a cikin uh, masallacin general hospital da ke cikin garin nan jibi ba? Okay. ok to afwan wannan lecture za ta zo jibi ne insha Allah ranar lahadi uh, za mu je malam zai kai ziyara cikin garin amada zai wa'azi a kofan a masallacin kofan mai martaba lami dogona insha Allah gobe za a tafi da karfe daya daidai insha Allah saboda haka duk mai bukatan tafiya ya kokari ya fito karfe daya din kafin nan bayan shi in Allah kai mu ranar ladi kamar yadda na faɗa malam zai wazi a general hospital da karfe goma sha ɗaya na safe sannan karfe ɗaya nan ma malam zai kai ziyara a garin kunji malam zai wazi a kofa mai martaba digacin garin kunji ɗin to nan ma duk mai bukatan tafiya sai ya kokari ya fito daga karfe ɗaya haka kuma ana bukatan masu motoci da masu hanyoyin samun motoci su ma da su agaza su taimaka su zo ko kuma su aiko hanyar da za a ɗauki waɗansu mutane a tafi da su da fatan mutane za su ba da haɗin kai sanarwa na biyu idan ba manta ba kwana uku da suka wuce malam ya yi bayani sosai ya jawo hankalin mutane game da muhimmancin samar da haske a nan wurin kuma malamin da ya ce mu rubuta estimate mu kawo yawan mutane bayani to cikin hukuncin allah wani bawan allah ya samu labarin wannan abun kuma ya aiko da sadakan kudi naira dubu dari da hamsin wanda da shi ne kuma kwaga aka fara kokarin samar da haske a wurin duk wanda ya zo wurin nan wancan kwanakin da yanzu ya san cewa akwai dan canji wannan bawan Allah ba wani bane sai honorable Usman Bello Kumo da fata Allah saka masa da alkhairi sannan gobe kamar yadda na faɗa karfe goma sha ɗaya ba general hospital malam zai kai ziyara ba malam zai je lecture ne a gombe state university da karfe goma sha ɗaya zuwa karfe sha biyu zuwa karfe 12 da rabi za a yi wannan lecture ne a multipurpose hall a gombe state university saboda haka duk wanda ya samu iko da daman zuwa shi ma ana gaitarsa sanarwa na gaba makarantar academy of quranic science and tauhid aksat kenan da ke nan garin tana sanarwa mutane cewa ta fara sayarwa amin ta fara sayar da form na ɗaukan sababbin ɗalibai na nazari da kuma primary wannan karon har ma da jss saboda haka za a iya samun fom ɗin a harabar makarantar wanda yake daura da gidan tsohon chief of staff da ke tsofin ofishin nepa saboda haka za a samu fom ɗin akan kuɗi naira 500 haka kuma kuma model science academy ita ma ta fara sayar da fom na primary da naziri da jss da kuma ss su din ana samun fom din a harabar makarantar ne wanda ke kan hanyar zuwa salama clinic da fatan iyayen yara sun ji za su je sai tambayoyi mai tambaya ta farko ya ce malam ni ne janaba ya kama ni to sai na manta da shi sai da na yi salloli guda uku sannan na tuna to malam bayan na tuna na yi wanka zan biya sallolin ne ko kuma zan ɗora kawai daga nan za ka biya mana za ka biya tun da ka yi sallah ne da najasa a jikinka babu tsarki a tattare da kai so yayin da ka yi wanka sai ka rama sallolin da suka kubuce maka kuma ka fara tun yanzu kana komawa gida ka je ka yi ta yi ka biya ka huta don kaka bari mutuwa ta zo ta kama ka baka biya ba
mai tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ni ne na bawa wani sautu ya sayar mini da ragona ya sayar mini da dabba na akan kuɗi naira dubu talatin to da ya je sayarwa sai ya sayar akan kuɗin da ya fi yadda na gaya masa to malam ya halatta in karɓa duka ne ko kuma shi ɗin ne ya halatta ya cinye su duka za ka karɓa sai kai masa ihsani ka bashi wani abu in kuma ka bashi akan dubu talatin ne ya je ya sayar ka ba shi dama ka ce ya iya dora wani abu sai ya dora ya je sai dubu hamsin to kaga shi Allah ya taimake shi sai ya baka talatin ya rike ashirin arziki ne Allah ya hore masa in kuma baka ba shi izinin karawa ba aiki ka ba shi talla kawai ka ba shi ya je ya sayar iyayen da ka ce ya sayar to sai shi kuma ya je a kirinkinsa ya je kara ya sai talatin da biyar ko arba'in to dole ya dawo maka da dubu arba'in ya ma bayani ya ce dubu arba'in na sayar amma a bani lada na ya halatta ya ce a bashi wani abu tunda aiki ya maka barin mana bani bayani da ya kamata mu fahimta duk wanda yake kayi nayi akan harkar siyan dabba ko siyan yadi ko siyan kaya ko kayan provision ko kayan motoci spare part ko wani abu makamancin wannan akwai hanya mai sauki da mutum zai ya hutar da kansa tunda kana karban kaya a wajen mutane duk wanda ya baka kaya ka ce to ka bani farashi wannan abun aje a sayar da shi a dubu hamsin hamsin na baka farashi to yayin da ka ɗauki farashi ya halatta ka je ka sayar da shi dubu saba'in da biyar dubu sittin da biyar dubu hamsin da biyar duk abin da ka ɗora naka ne ba za ka kawo masa ko kobo ba wannan halak malak ne ka ci tunda ka yi wahalar zuwa ka zagaya ka yi kasuwa ina fatan kuna fahimta ɗaya hanyar wadda bata halatta ba shine yayin da mutum ya baka talla ya ce ga wannan dabbobin dubu sha biyar biyar na baka je ka sai da su talla ne na baka je ka sayar ka damun da kuɗi na to tunda bai baka izinin ƙarawa ba kai kuma baka tambaye shi zan iya sayarwa sama da haka nima in samu wani abu kuma baka yi mai haka ba to sai ka je ka sayar sama da haka ɗin to idan ka dawo dole sai ka masa bayani ko da baka bashi kuɗin ba to kai mai bayani ka ce to na ɗan ɗora wani abu fa ni ma na dan samu na mota ko na makamanci wannan wannan ba laifi amma ka je kai baka mai bayani ba za ka yi kasuwanci da kuɗin mutum baka gaya masa ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne a yi ƙoƙari a ci halal a cikin kasuwanci
mai tambaya na gaba ya ce malam mutum ne mahaifinsa ya rasu amma kuma ana bin mutumin bashi ana bin mahaifin bashi kuma ya bar abun da za a biya masa bashin to amma sai magadan suka yi jinkirin biyan shi malam kin biya masa bashin da wuri yana da illa ne sosai kuwa ai bashi matsala ne malam Allah dai ya raba mu da bashi Allah ka biya mana ba su sukan da suke kanmu kafin ka ɗauki rayukanmu kuma gatan da mamata wato mutane za su yi wa mamaci idan ya mutu shine yana mutuwa a biya mai bashi abin da yake cikin rubutu a littattafai a hadisai a littattafan fikihu mutum yana mutuwa malam yana mutuwa abu na farko da ake fara yi ana bincika bashi idan akwai bashi a je a yi maza a biya masa ba a magana gado fa ba a biya bashi ba sai an biya bashi ake magana gado so amma a ce mutum ya bar ya mutu ya bar bashi a kansa kuma ya bar abin da zai biya kuma a ki a biya bashin nan a jinkirta to bari ku ji hukuncinsa malam duk mutumin da ya mutu da bashi a kansa ko ya cancanta ya shiga aljanna fa ba zai shiga aljanna ba ko ba zai samu rahamar ubangiji ba sai an biya masa wannan bashin yana rataye ne ransa yana rataye ne ba zai shiga aljanna ba ko an yi hisabi ko an yi hisabi gashi mutum littafinsa ya nuna zai shiga aljanna to akwai wata kofa da ake tsayar da masu bashi yan bashi idan an zo mala'iku sai su ce ha'ula'in mahbusuna biduyunihim waɗannan mutanen bashin su ne ya tsare su ga sunan gashi ya kamata shiga aljanna amma akwai bashi ba za su shiga ba yanzu kana jin kayi wa mahaifinka gata ana bin sa bashi ka zo ka rike kuɗi ka ki ka bayar saboda kana so ka ci gado wani an zo an ce ana bin babansa kuɗi ya ce ƙarya yake masa shari ne kai za a cuce su ne a ai musu bakin ciki su ci gado wani kuma cewa yau ina ruwana ni na je na ciyo ne a ba mu kuɗin mu kawai wallahi haka wani ya faɗa da yawa suna nan wani bawan Allah ya mutu ya yi wasiya ya bar wani gida ya ce wannan gidan da Allah a bashi ɗaliban ilimi a rinka ɗaukan malamai baki da suke zuwa gari ba su da wurin zama a ajiye su rinka karantar da almajirai suna da'awa suna koyar da mutane ilimi a bar wannan gida a haka in an yi wani bako na Allah wanda bai samu riba ajiye shi a wannan gidan babban gida tafkeken gida yaran sai suka kasu kashi biyu bayan an raba gado kowa sai da ya tashi da miliyoyi wasu kawai sai suka zo suna cewa to wai shi wannan gidan ya aka ne ba a raba shi ba sai masu addini cikin yaran suka ce ai wasiya ya ai ba a taba gidan wasiya yayi wasiya ya ce a bar masa shi shi ma sadaka jariya ne Allah ya kai mai lada kawai suka ce haba malam bayan ya mutu kuma wani wasiya kuma zai yi to kaga ayi wawa ne saboda bai da hankali bai je makaranta ba shi ya san ma wata wasiya kawai malam suka ce wallahi sai an raba musu gidan nan malam takaice ma sai da aka yi shekaru a kotu ana tafkawa to da yake alkalin mai addini ne ya tabbatar da ka'ida ta wasiya a shari'a duk mamaci da ya ware wani abu cikin dukiyarsa ya bari ya ce kada ƴaƴansa su taba a bar masa dan ya zamanto gado kada ya shiga gado to dole a bar masa kamar misalin mai gida ya ce duk gidaje na kwa iya raba gado amma gidana na wuri kaza na ba da wasiya a buge shi a mai da shi makaranta ko kuma a yanda yake a mai da shi makaranta ko a mai da shi masallaci ko kuma a bashi na ba da shi wakafi ga masallaci kaza su rinka sa yan haya ana aiki ana aikin Allah da kuɗin gidan haya ko masallaci to bai halatta ku zo raba gado ku raba da wannan gidan ba kuma wajibi ne ku tabbatar kafin ku raba gadon mahaifinku ko mahaifiyarku ku bincika wa yake bin su bashi ku biya musu idan ba ku biya musu bashi ba ba ku musu adalci ba duk wanda yake akwai bashi a kansa akwai matsala akwai nauyi wallahi shine abun tausayi abun bakin ciki abun damuwa da yawa ana samu waɗanda ake rikici da su akan ba sa yadda a biya bashin da iyayen suka ci kuma nan nake jan hankali duk wanda yake mu'amala ta kuɗi ya rinka rubutu rubutu yana da amfani ko me kake ka rinka rubutu ka sayi kaya zuwa gari kaza da kuɗin wani da kuɗin wani a ciki kuɗin ka kaza ne kuɗin kaza ne in an ciyo riba an ce za a raba kaza ka rinka rubutawa saboda zai iya yawan hanya ka yaɗari ka mutu mutane nawa ne suka hau mota suka tafi da niyyar da lafiyar su kalau ba da niyyar za su mutu ba sai dai a dawo da gawansu gida ayoyi suna nan a gaban kuna ganin su idan mutum bai yi rubutu ba sai a samu matsala a zo a maka lissafin da ba shi ba ne ko ka je kana wata harka da wani dukiyarka ne arzikinka ne baka rubuta ba baka yi wa iyalinka bayani ba dan baka so a gane kai mai kuɗi ne sai ka zo ka fadi ka mutu mota ta buge ka ta kashe ka ko ciwo ya kama ka ba zato ba tsammani kafin a ƙara sa asibiti ka mutu shikenan waɗancan mutanen sun ci bulus ba za su dawo su ce wannan dukiyar ta alajiwa ne ba ne ku rinka rubutu rubutu yana da kyau ko baka tare yayan ka gaya musu baka wari wani cikin yaran ka nuna masa wanda ka yadda da tsoron Allah sa da takawa ko kuma iyalin ka mata ka tara su ka ce wannan abun gashi nan ko wannan sip din na ko akwati na komai da yake tare da ni yana nan littafi ake ana ajiyewa saboda rayuwar mu tana da bukatar mu mata littafi wallahi amma mu ta rayuwa haka malam ba ma rubutu akwai matsala da yawa kuma ku zo ku jefa iyayenku ku zo ku jefa iyalanku cikin matsala da damuwa ku jefa kanku kuma cikin matsala da damuwa ku yi rubutu ku yi rubutu masu hali masu business ku yi rubutu ku daina bari ba ku rubutu rubutu yana da amfani
malam Allah ba da lada mai tambaya na gaba ya ce malam ni mai sana'an hannu ne amma kuma mutane da yawa idan suka bani aiki idan na yi musu in suka zo karban aikin in na ce ga kuɗin da za su biya sai su ba da ƙasa da haka to waɗansu suna cutar da ni don suna bani ƙasa da Uh, kudin da na kashe to malam ya halatta idan na zo ga musu irin wannan in yi ƙari akan kudin domin in sun rage ya zama daidai da abin da nake bukata su bani
ai ba wani magana ƙari a matsayinka na mai aikin hannu mai sana'ar hannu ko nawa ka gaya musu yayi tunda abin da ya ba wani fixed price bane da shi gyaran takalmi ne watakila ana yin sa a naira ɗari da hamsin ana iya yin sa a naira ɗari ana iya yin sa a naira ɗari biyu to sai ka fahimci mutum in ka ce mai ya ba da naira ɗari ka mai sauki shi goma zai ba da ɗari ba hamsin zai baka ba laifi ka loda masa ɗari da hamsin ƙwarai da gaske to ai dama abin da ba a ƙayyade ba malam ai ba a ƙayyade ba ba a ƙayyade ba duk abin da ba a ƙayyade masa farashi ba kana da dama ka ƙara masa ko ka rage sai dai abin da yake sananne ne kuɗinsa kaza ne ba a kuma ƙarawa to sai misalin in ka gaya masa din shi kuma bai zai yi maka yadda yake ba to dole shi kuma za ka tsaya sai ka ce to wannan fa dole sai an bani kaza din nan ka iya cewa ba za a dauki kayan nan ba sai an baka kudin ka daidai shikenan wallahi alam
mai wannan tambayan kuma tela ne ya ce malam assalamu alaikum da fatan ka sha ruwa lafiya ya ce malam ni ne ake kawo mini ɗinki to waɗansu sukan zo su nemi express shin ya halatta in ajiye kayan wayanda suka fara zuwa sannan karbi express ɗin in yi
a'a eh amsa ce guda biyu a'a bai halatta ba idan a cikin lokacin waɗannan mutanen ne yanzu ka yi wa mutum alkawari ka bashi ya baka ɗinki zai karɓa nan da kwana uku shi ba express ba ne normal price ya bayar to a nan gurin bai halatta ba ka karɓi ɗinkin wani ka yi masa ya zo ya karɓa nan da kwana ɗaya shi kuma ka ƙara mai kwana ɗaya haramun ne amma wancan ka ce kwana uku za ka yi masa ɗinki confirmed za ka ba shi ɗinkinsa kwana uku sai wani kuma ya zo sai ka ce masa zan baka gobe amma za ka ninka mun kuɗi ashe kuma za ka yanki dare ne ka hana kanka bacci da daddare za ka tashi kai mai ɗinkinsa ka ci kuɗinsa kai baccinka ba tare da ka lalata alkawarin wancan wanda ka ce kwana uku za ka bace ba in haka ne ya halatta kun gane in dai za ka yi maintainin alkawarin kowa mai kwana uku za ka bashi ba tare da ka canja masa ba wannan kuma da gaggawa yake so to za ka takura wa jikinka kuma za ka takura wa yaranka za su yi maka overtime idan ana tashi daga shago karfe takwas na dare za ka ce musu to akwai ɗinkin express ku tsaya mu tashi yau goma mu ƙara mu yi don mu samu abin alheri mu samu arziki wannan idan kai haka ba laifi ba ne an fahimce ni da kyau to allah sa ce lauli su kiyaye
to mai tambaya ta ƙarshe ce malam waɗansu suna cewa wai idan mutum ya mutu aka yi mai kuka to ana tara hawayen ne a zamo da shi ruwan zafi sai a watsawa shi mamacin me gaskiya haka malam
to tsakani da allah kuka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ya hana yin kuka ga mamaci kuma kuka yana cikin ɗabi'a ta mutanen jahiliya har wasiya suke a jahiliya mutum sai ya ce idan na mutu fa lalle a zo a mun kuka kuma har a jahiliya suna irgama duk wanda ma ya mutu ba a masa kuka ba to ai wannan ma ba ba dan gata ba ne ka in takaice muku zance a jahiliya malam har haya ake ɗaukowa 'yan kuka haya a je a ɗauko hayar mai kuka wadda ta iya kuka a biya ta ta yi kuka ta sheke sosai sai a ce kai gaskiya wani ɗan gata ne an masa kuka malamai suna faɗa taziran don tsoratarwa cewa duk wanda aka yi masa kuka za a ɗebi hawayen wannan mutum a mai da shi ruwan zafi ana watsa masa don tsoratar da mutane su daina kuma annabi ya faɗi magana makamanciyar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man niha alaihi duk wanda aka masa kukan kera wayo Allah na shiga uku danga ta faɗi maman momi ya mutu wa zai biya wa su momi kuɗin makaranta yau antuwan cikin shiga uku wani ya mutu mukan mun lalace yau ina za mu sa kanmu yau kaza masu dukan jiki na duka masu yaga riga na yagawa a kowace na ganta tsirara ta yi tana zuwa ta kwabe kayanta ta cire zani ta jefar ta cire riga ta jefar ta cire dankwali ta jefar ta kama birgima daga ita sai siket a jikinta ta daki ƙasa ta daki ƙasa ta ci ƙasa ta ci ƙasa ta kada gashi ta kada gashi ta yi ihu ta yi ihu amma kuma dai matar bata dawo ba uwar ta da ta mutu tana nan a mace ai wani abu sai Allah kai kuka kar kai kuka wa'adi yayi an tafi to wannan kukan kera manzala ci duk wanda aka masa irin wannan wallahi sai an masa azaba ku kayanci wannan duk wanda aka masa kuka sai an masa azaba malamai sun yi rubutu da sharhi mai tsawo a ƙarƙashin wannan hadisin cewa to yaya za a yi da ayan nan da Allah ya ce wala taziru waziratu wizra ukhra wama kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula wata rai ba ta daukan laifin wata rai haka kurum dan na mutu wasu daga can sun zo sun mun kuka sai a mun azaba da aikin da wasu suka yi kuma rai Allah ya ce wata rai ba ta ɗaukan nauyin wata rai ko ba ta ɗaukan laifin wata rai ba wanda ya kuka shi ke da laifi ba a a harkar kuka mutum biyun suna da laifi kai da kai kukan kayi bid'a kai wanda aka ma kukan kuma sai an maka azaba to yaya mutum zai kubuta sai suka ce duk wanda yake so in aka masa kuka kukan ba zai yi masa tasiri ba to lallai ya yi wasiya kafin ya mutu cewa lallai kada a yi mun kuka ban yadda a mun kuka ba so a lokacin bayan ya mutu idan aka zo aka yi masa kuka to Allah ba zai masa azaba da wannan kuka ba tunda ya riga ya kafa musu hujja kada a yi masa wasu malaman suka ce ko bai yi wasiya ba in a gidan an san aƙidarsa ne bai yadda da kukan mutuwa ba to ko da wasu sun zo sun masa kuka Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kama shi da kukan da aka yi masa ba amma mutum bai ce kar a masa kuka ba bai yi wasiyan kar a masa ba kuma gidansa bai hana su ainihin wato a yi masa kukan nan ba to idan ya mutu aka masa kuka tabba za ya masa azaba wannan nassi ne sahihi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama haka ya faɗa tabbas azaba kan mutum zai shata so koke koke da ake yi idan mutum ya mutu wannan ba addini bane gargajiya ne da yawa akwai abubuwan da ake yi na gargajiya in an mutu mutane sun kasa denawa da masu da'awar sunnan da wanda ba sa sunnar duka kukan mutuwa gargajiya ne zaman makoki bid'a ne mutum ya mutu a zo a shimfida taburmai a ɗauko rumfuna canopies a kakkafa a ɗauko abinci ana raba wa mutane in mai kuɗi ne ana raba ruwan roba ana raba five alive a zauna ana kawo jaridu ana zubawa saboda 'yan boko suna zuwa bai halatta ba baya cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an yi mutuwa tun daga makabarta a yi ta'aziyya kurin a gama kuma ta'aziyya ana iya yin ta bayan shekara arba'in ma shekara arba'in mutum ya mutu za ka iya mutum taziya kuma taziyan nan ba a ce sai a gida za a yi ta ba ana iya ta a ofis ana iya ta a makaranta ana iya ta a kasuwa ana iya ta a waya ana iya ta a hanya ba cewa aka yi kawai mutum idan an yi mai mutuwa ya zo ya baza babbar riga ya zauna yana zaman jira a zo a mai sa gaisuwa ba gaskiya wannan annabi bai yi ba bai ce a yi ba bai yi umarni da a yi ba kuma ya hana a yi kawai dai mu muna yi kuma wajibi ne al'umma su yi kokari su kamantu da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da yawa yanzu mutane alhamdulillah sun fara wayewa idan an je makabarta ana gama binne mamaci sai waliyin mamaci sai tashi muke ce jama'a Allah muku albarka muna godiya Allah saka muku da alkhairi kuma mun karbi ta'aziyar kowa daga nan kuma mun ɗauke muku nauyi ba sai kowa ya ji ya zauna ba yanzu wani an yi masa mutuwa makocinsa ya mutu amma yana da harkar kasuwa da zai je ba yi da kudi a gidansa zai ciyar da iyalinsa wallahi bai isa tafi kasuwan nan ba wannan ranar saboda makocinsa ya mutu haka zai zauna yana tunanin kasuwan nan yana ganin kuma yana zaman banza kuma ba wani kudin za a bashi a nan ba ba yi da abin da zai ci a gida kuma dole in ya tafi yana jin tsoron za a zage shi a ce duba alhaji wane fa wane ya tafi kasuwa alhaji wane ya mutu amma wane ya tafi kasuwa kuma zaman ba Allah ne ya ce yayi ba wani ma'aikacin gwamnati ne idan bai je ofis ɗinsa a ranar ba a kan lokaci ba ma kwairi za a rubuta masa ya zama sanadiyar koransa daga aiki amma wallahi dole sai ya haƙura ya yi wannan zaman makoki saboda al'ada ta yi kamari akan wannan abin so irin abubuwan nan da suke taruwa da yawa ga wahal da ainihin su waɗanda aka yi wa mutuwa yanzu duk wanda aka yi masa mutuwa a gida dole ya nemi buhunan shinkafa da zai ciyar da masu zaman makoki watakila a gidan babu buhun shinkafa amma dole a je a nemo kuɗin da za a abin akwai waɗanda kuma in an yi zaman mutuwa su kan fa masha Allah sun samu gidan gogewa a nan zai zo ya ci na rana wani ma yana jira ma sai ya ce a kara tashi a bari a yi magariba mana ashe jira yake a kawo girkin dare ya gyara ya gaba so shi ya huta da abincin rana ya huta da abincin dare kaga wannan ba daidai bane kaga ana ta fito da abinci daga gidan mamaci watakila bashi akai watakila ma babu abincin watakila dan abin da ya bari ne na gado shine ya saura ana gama zaman makokin kuma za a watsi a tafi a bar su za su kama au abinda annabi ya ce idan an yi mutuwa ku taimaka wa gidan da aka yi mutuwa haka aka yi mutuwa a gidan Ja'far ya ce isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum ma yushghiluhum ku taimaka wa mutanen gidan Ja'far abinci lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya rasu yace ku yi abinci ya ku makota ku rinka kai wa gidan mamaci dan a taimaka saboda akwai abin da zai shagaltar da su mutuwa ba za ta bari su tuka abinci ba zama yanzu yau dole ka yi so waɗannan abubuwa idan kun lura matsaloli ne waɗanda ba daidai ba ne da zama a makabarta in an yi an binne mutum a ce a kawo addu'a a kul wallahu kafa uku ga walidanmu ya hasbunallahu ya wakilu ya la haula wala quwwata illa billah ayatul kursiyu ai ta addu'a ai ta addu'a wannan ma a ce a cika da addu'a kar makalla wannan ma a ce a cika da addu'a wannan ba haka annabi ya ce ai ba cewa yayi annabi idan an binne mamaci kowane ɗaya daga cikin ku ya masa addu'a shi shi kadai ba a ce liman ya daga ana yi ana amin amin amin bai zo a sunna ba kowa ya yi shi shi kadai malam an yi mutuwan nan a zamanin manzan Allah an yi a zamanin abubakar an yi a zamanin umar an yi a zamanin su maliku da shafi'i da abu hanifa ba a yi irin waɗannan abubuwan da mu muke a yanzu a zamanin mu ba kaga kenan mun kawo sabon addini wanda yake bayi da asali waɗannan abubuwa ne waɗanda ƙanana ƙanana ne wanda ina gani yana da kyau mu yi ƙoƙari mu gyara na ce ƙanana ƙanana aikace ba wai ƙanana a zunubi ba إذا أذنبت ذنبا فلا تنظر إلى صغره وانظر إلى من أسيت idan za ka yi zunubi kada ka duba karancinsa ka duba wa kake sabawa so ya kamata da Allah mu kiyaye in an yi mutuwa an binne mutum kowa sai fuskanci alƙibla ya masa addu'a Allah ya yafe masa Allah ya ji kansa Allah sa ya huta Allah sa dan aljanna ne shikenan kawai kuna yi tafiyarsa amma a ce a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza kuma a zo a yi ta addu'ar ma wani addu'ar ma ba mamacin ake yi ba yanzu wani malamin an ce addu'a sai ce Allahumma gafirli kuna amin Allahumma arhamni kuna amin Allahumma adkhilni aljanna ma al-abar shi kada yake wa addu'ar bai ma shigar da mamacin ba ko a ce ai addu'a wa mamaci sai a ce aka kul wallahu kafa uku to yanzu me ya alakar mamaci da kulhuwa tsakani da Allah fa ka duba fassarar kulhuwa gaba daya me alakar mamacin da kulhuwa kulhuwa ka karantawa kanka ne ai addu'a shine ka ce Allah ya yafe wa ne Allah ya ji kanwa ne Allah ya haska kabarinsa Allah ya sauƙaƙa bakinsa wajen amsa tambayoyi wannan shine ko kuma wai a ce wai amma mace wai a karanta masa wai attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi mala alaka me alaka attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi da mamaci da yake kwance a kula da waɗannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske insha Allah mun samu gabar magana wata rana za a dan haskaka jama'a amfanin karatu aiki da shi ka yi kokari in an yi mutuwa a gidanku don Allah kada ka kafa rumfunan nan ka ce wa mutane jama'a an sauwake muku alhaji ka fito kana jama'a an sauwake wani ai da aka yi mutuwar sai bai kawo tabarma ko ɗaya ba kowa ya dawo daga makabarta ana jiran za a zauna ya ce ai mun sallan mutane ai ba za a zauna bai shi a ba komai wala mun yafe muku ina cikin gida duk bakon da aka yi zai mun ta'aziya zan fito ba da matsala shikenan kaga ya huta idan kun yi wannan kun huta za a zage ka a gari wannan mutanen wannan sun kawo sabon addini ba su damu da dan uwansu ba ko zama ma ba a yi ba ba komai surutun mutane tun da aka yi duniya ake surutu kuma ba za a daina ba اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار duk waɗanda suka rubuto tambayoyi da addu'o'i muna musu addu'a Allah ya amsa addu'o'in gaba ɗaya Allah kuma ya sa aljanna ita ce makomar mu Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka ɗaukaka darajar mu Allah ka bamu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka bamu zaman lafiya a jihar mu Allah ka bamu zaman lafiya a garin mu ya Allah duk abin da yake tsoratar da mu Allah ka kubutar da mu Allah duk abin da yake tsoratar da mu ka kubutar da mu Allah waɗanda ba su da abinci ka ciyar da su waɗanda ba su da aiki ka ba su aiki matan mu Allah ka ba mu zaman lafiya da mu da su Allah ka shirya mana da samarin mu Allah ka shirya mana da matasan mu Allah ka shirya mana samarin mu Allah ka shirya mana da matasan mu masu kudin cikin mu Allah ka sa musu tsoron Allah da tausayi da jin kai da taimakawa talakawa ka ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah da za su jagorance mu akan gaskiya da adalci Allah ubangiji ka taimake mu ka agaza mana Allah ka rufa mana asiri ka ba mu ilimi ka ba mu rayuwa ingantacciya Allah ubangiji ka magance mana abin da muke tsoro الغرور اللهم آمنا فيما نخاف اللهم آمنا فيما نخاف اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين